الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن والاهم وتبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد yau laraba sha hudu ga watan zulkida hijira tana da dubu da ɗari hudu da arba'in da uku wanda ya dace da sha biyar ga watan shida miladiya tana da dubu biyu da ishirin da biyu za mu shiga darasin fiƙin malikiya a littafin akrabul masalik muna babin annika ko ya ce wa sharɗuhu muna lissafa ainihin alwali ne sifofi na alwali wanda ya cancanci ya yi walici ko ina tsammani akan wannan muke tafiya saboda haka wannan lamirin zai koma wa ainihin alwali wa sharaɗuhu sharaɗin alwali don ku bambance in an ce alwali fa kawai ta ɓangaren matar ne waye alwalin da zai ba da ita shi ta ɓangaren mijin wakili ne tunda abin da ya samu kace ta ɓangaren miji wakili ta ɓangaren mata wali ita mace ai ba zai yi ta ba da kanta ba dole sai alwali ne zai bayar amma shi miji yana da damar ya zo ya karba in ka ga bai karba ma duk wanda ya karba masa ya karba a maimakon shi ne asali mai karban shi ne mijin to sharɗuhu sharaɗin alwali shine azzukuratu mazakuta dole sai namiji mace bata walici wal hurriyatu da kuma yanci dole sai da bawa baya walici ko da yarsa ce wa wakkalar malikatun saboda haka malikatun wacce ta mallaki baiwa ka san mun ce farkon mujibiri ma ba shine mamallakin bawa ba farkon mujibiri to duk da haka gashi baiwar ta ce kaga ita ce karshen ainihin mai iko da wannan baiwar amma an zo aurarwa sai ne to ba zai yi ta ba da ita ba saboda mace ba ta walici wa wasiyatun haka nan wasiya wanda aka bata wasikin yarinya uban yarinya yace ga ta a hannun ki ke ce komai in auren ta yazo ma ki aurar da ita to ita ma in lokaci ya dole sai dai ta wakilta wa mutiqatun da wacce ta yanta baiwa ta zamo ita ce maulan ni'ima na wannan baiwar duk dai sai dai su wakilta amma wajen wakilcin kuma wakin ajinabiyan ko da bare ne ba wai dole sai ta wakilta yar uwar wannan yarinyar ba yanzu misali wannan baiwar ki ce ga babanta kuma baban babawa bane aka zo aure kina da damun ki kira wani kawai mara rabi ya zo ka daura mata aure ga uban yana nan ba shi da magana saboda me saboda baiwar ta ce yawwa haka nan ainihin wacce ta yanta baiwa da sauransu wa in ajnabiyan a haka nan dai ainihin wasiya da sauransu wa in ajnabiyan ko da bare ta ainihin saka sai dai wajen mutika din nan ba zai yi ta sa bare ba ai dama in ka lura shi ainihin molan ni'ima yana da ainihin fawa ne idan babu asibai ita ko mutika ai kaga an yanta ta ita wannan mutaka din an yanta ta in tana da ainihin asibanta to wannan asiban su suke da daman su yi walici ka gaibat ko ka abdin usiya nan ya ce ausa amma usiya fi kyau ya rubuta muku ka abdin ausa ya rubuta mara ausa a'a duk bata ne ka abdin usiya kaman bawan da aka masa wasiya bawa ne aka masa wasiya na cewa ga wannan yarinyar ta zauna a hannunka in lokaci ka aurar da ita to shi ma ainihin zai sa wakilci ya ainihin shabba shi ne ga wa'ancan din shi ma bawa bai da damar ya aurar tunda da mun ce sharadi a zukuratu wal hurriya a gane wa illa idan kowanne a cikin wa'annan hudun ko wacce ta mallaki baiwa ko wasiya ko wacce ta yanta ainihin baiwa ko ainihin bawan da aka yi wa wasiya ɗin sai ya wuce gaba ya ɗaura aure ko ta wuce gaba ta ɗaura aure ba tare da ainihin ta sa wakilci ba to fusiha abadan za a ɓata wannan auren har abada saboda an rasa sharaɗi daga cikin sharaɗai na ainihin aurarwa sharaɗin nan imma mazakuta wa imma ainihin yanci wal bulugu sannan sharaɗi na uku shine balaga yaro ƙarami baya walici wal aqlu sai hankali mahaukaci ko me ko me dagogo hankali baya walici wal islamu sai kuma sharaɗi na biyar musulunci amma shi sharaɗi ne fil musulmati a cikin musulma musulmi ne zai auri musulma ko babanta kafiri ne dole sai dai a samu musulmi ya ɗaura mata aure ko da za ka yi walici na amani amma ka ganin yace fil musulmanci za mu samu a gaba yadda kafiri zai raurawa ainihin musulmi auren matarsa in ba musulma ba ce wal kulu min al irami da kuma wofinta daga daukan harama shi wali ya zamo bai dauki haraman umra ko haji ba duk wanda ya haraman umra ko haji ba zai walice a wannan lokacin ba amma lal adalatu banda adalci ba sharaɗi ne na ainihin wali ba ko mutum ɗan iska ne zai iya ɗaura auren wacce ainihin shi ya cancanta ya yi walicinta shi yasa ma ko su iziya za ka yana cewa shi ba sharɗu siyatin ba ne sharɗu kamali ne sharaɗi ne na kamala in an ɗaura aure mutumin da ya ɗaura auren ba mutumin kirki ba ne za a ce auren ya yi amma bai samu kamala ba saboda me saboda komin daren daɗewa daga an ga ko sun haihu yaron yana wani iskanci a ce ayya dama auren da wani ya ɗaura kuma ina za a samu wasu yaran kirki kaza kaga za a samu hanyar sukan auren amma dai aure kan da rashin adalci ba zai yi suka a ainihin ingancin wali ba shi yasa ya ce lal adalatu wa rushudu banda rashidantaka ba dole sai rashidi ne zai ainihin walici ba ko mutumin da ba rashidi ba ne sahuhu ne zai iya ainihin walici fayyata zawaju safihu kaga haka ne fayu zawiju haka ne fayu zawiju safihu kaga ashe sahuhu wanda ba rashidi ba zai iya aurar da ainihin wacce yake ainihin walitakanta kamar yarsa zai iya aurar da ita in dai ya zamo shi din zurra'ayi ma abuci hankali ne kasan da mun ce wawa ba ma hukaci bane shi sawugu ta bangaren dukiya ne ba zai iya gyaran dukiya ba yana barna yana almubazzaranci amma ta bangaren hankali ne hankali ne ko a baya ba mun karanta ba a cikin tuba cewa mutum mai ibada nutsatse in ya zo ba iya gyara dukiya za a hajjire shi kaga ya zama mahajuri ya zama safihu to irin wannan din kasancewan wai ba shi da wayo ta wajen dukiya ba zai suka wajen walici ba zai iya aurarwa shi yasa nan ma yace zur ra'ayi ma abocin ra'ayi ma abocin hankali bi izini walihi da izinin waliyinsa wa illa idan ko waliyin bai izini ba shi dama matsalar sa wajen dukiya ne amma rashidi ne limamin unguwa ne komai aka zo neman auren yarsa to akwai wanda yake kula da shi wajen dukiyan bai sani ba sai aurar da ainihin yar tashi to yanzu a nan nazarar waliyu shi waliyin ya tsaya ya nazari ya duba idan abin akwai katari ya tabbatar idan akwai ainihin ba katari zai iya ainihin yin raddi amma wannan ma malamai suka ce bangaren mustahabi ne ba wajabci ko da waliyin bai nazari ba ma auren ya tabbata bikilafil ma'atuhi amma da sabanin mai raunin hankali kaga shi yasa yace as-safiu zurra'i amma sabanin mai raunin hankali mutumin da gashi sahugun ne kai ko ba sahun ba amma yana da raunin hankali to wannan raunin hankali din ya hana ya zamo ainihin alwali ba zai yi walici ba in yayi kamar mahaukaci ne za a rusa auren ka san akwai wanda shi ba mahaukaci fitik ba amma kuma ba mai wayo mai hankali ba za a gaje ga yanan garma garma yana abu irin na mahaukata wani lokaci ya zama kamar wai wani muna tare da shi za a ga mutumin komai amma wani lokaci za ka ji kacewar matan ka ya ce ɗari ka ce marka gashi nan dai za ga kuna hira mai kyau amma wani ya tsoko ma wani abu sai ka ji kawai wannan bai da hankali to irin wannan matuyi din ba zai yiwu ya zamo ainihin alwali a ɗaura aure ba wal kafiru kafiri zai iya ɗaura aure li musulmin ga musulmi wannan an yi adabin shi ne akan farizo wiju safihu zurra'ayi hakanan farizo wiju kafiru li musulmin hakanan kafiri zai iya ɗaura aure ma musulmi idan ainihin wacce za a ɗaura mata auren ba musulma ba ce tun da dama can muke wal islamu fil muslimati to anan kafiri wacce kani dama ai musulmi ya halatta aure alul kitabi ko to ka je neman alul kitabi an zo ɗaurin aure dole a je kofar gidan wanda ba musulmi ba ga shi nan ainihin fasto ne ko waye a je shi ne zai ɗaura auren tunda me ita ma ba musulman ba ce wa in zawwaja muslimun li kafirin to idan ko musulmi ya aurar wa kafiri abun walittakan shi kafira kamar yana da kanwarsa ta ki musulunta sai wani kafiri dan uwanta ya zo yake neman aurenta da aka zo shi ne babban washi musulmi ne sai kuma ya wuce gaba ya daura masa aure to shikenan turika a bar wannan auren kar a bata asali dai musulmi ba zai walicin kafira ba saboda me saboda mu a addinin musulunci kaskanci ne kai wa wacce ba musulma ba walici to amma a matsayin shi na aini akwai dangantaka sai wuce gaba ya aurar da ita shikenan turika a bar wannan auren kar a biya ce za a bata wasaha taukilu zaujin aljami'a mijin ya inganta wakilta aljami'a gaba ɗayan wa'annan wanda muka ce ba za su yi walici ba ta ɓangaren mace mun ce ba zai yiwu mai aurar da ita ba dole sai namiji dole sai ɗa dole sai balagagge sai mai hankali sai musulmi ko to yanzu idan mijin ne kuma zai sa wakili yana iya sa gaba ɗayansu illal muhrima sai dai mai harma da aikin haji wal mu'atuha da mai rauni hankali su ne kawai ba zai sa ba amma yanzu misali aure ne za ka yi an zo ɗaurin auren a wata irin gyalli da ake cewa ko me irin shugabar ku ta siyasa din nan wanda ta mutunta ma sai ka ci hajiya ke zaki karɓa auren ƙwarai kuwa a je wajen karɓa auren waye waye wakilin ango ta ce ni ce sai a ce to ku bata guri haji a shiga hijabi shikenan ta shigo ta karɓa yayi kwarai ko kuma ko wani mai gidanka ba musulmi ba ne wani ko jacob ne ko wani abu ya kyautata ma in an zo daura aure ka ce shi ne wakilinka a zo ga nan da zanzaran shi da komai waye mai karɓa ya ce ni ne wake ya ake yi kula kana mar yadda ake yi shikenan sai shigo ya karɓa kuma yayi kwarai kuwa ko mace ko bawa ko yaro karami ma gashi nan dan mai gidanka ne duk shekarun shi goma sha uku bai balaga ba waye zai karba ga dattawa ga kawai ka ce shi zai karba min kai ya za ka ce kun san abin da baban shi mun dubu ɗari biyar ya bani ko kuma nawa kuka
kafirin ba zai zama ba musulma ba ko eh musulman mace a'a ai ba wajen mace muke magana muna magana wajen miji ne eh kafiri musulma ce ta wakilta kafin A'a ba zai yiwu ba, ba zai yiwu ba. Ai ita musul ita mace din ba wakiltawa bane wali ne. Ita dole sai ya cika wayannan sharɗan. Na?
ba zai zama waliyin Ba zai zama waliyin mace ba, amma zai yiwu ya karɓa wa namiji aure. Yawwa, shine ya ce wasaha taukilu zauji taukilu zaujin aljami'a. Shi mijin yana da damar ya wakilta gaba ɗayan wanda aka hana. Amma ita mace kam dole sai an cika wayannan sharɗan. Yawwa, kwarai, wal islamu fil muslimati. In musulma ce dole sai musulmi na?
yar sandama ta ƙarshe Eh.
da za a aure da ita Eh.
akwai dr okwara nan a da gada da gada da kaza ya kace ko yarsa ce to mu amma bar magana mu a shi ya ya karba mijin yo ya karba na dauka za ka ce shi ya ba a ya karba mijin a wannan karbawa yayi wannan karbawa yayi yawa wajen karba kafiri zai karba wa musulmi aure mace za ta karba wa namiji aure haka nan yaro karami zai iya zuwa ya karbi aure bawa zai karbi aure wanda ba za su karba ba shine mai raunin hankali da kuma ainihin mai harama da aikin haji su ne kadai shi yasa a nan ma ya ce illal muhrima wal ma'atuha su ne kawai ba za su karbi aure ba kaji ya ce la taukilu waliyi imra'atin amma fa banda wakiltawan waliyin mace ku fahimci zancen kai ne alwalin kake so ka wakilta wani to wannan illa mislahu sai kwatankwacin shi yanzu misali kai ne baban yarinya kaga za ka iya wakilta ko kaninka ko wani malaminka ko wani me ko to duk wanda za ka wakilta sai ya tara sharidan walici tunda wannan wajen bada mace ne amma shi miji zai wakilta kowanne a cikin su kaga kenan ba dole sai shi waliyin ne zai taro sharɗan ba har wanda shi waliyin zai wakilta ba za a zo aure ba in akwai wani babba ko wani babban malamin ku ko wani waye a wajen auren ma za ku ce to ni ne alwali amma na wakilta wane to wannan wanen sai ya cika wannan sharɗan ba zai ba haka kawai ka ce wai ka wakilta wani mai gidanka ba musulmi ba ko wani yaro ko wani ainihin bawa ba zai yiwu ba dole sai ya cika wa'annan sharɗan shine yace la tawkilu wali imra'atin banda wakilta waliyin mace in zai wakilta wani to illa misluhu sai kwatankwacin shi wannan kenan sannan rukuni na uku wal mahallu mahalli rukuni ne a aure menene mahalli shine azzauju waz zaujatu miji da matar ba zai taɓa yiwuwa a yi aure ba miji ba haka ba zai taɓa yiwa a yi aure ba mata ba kamar yanzu misali ta ce ita za a ɗaura mata aure ta sha bikinta daga ƙarshe duk wanda ta gaya mata shi kenan sai a ta allaka mar auren ba zai yiwu ba ko kuma shi miji ya ce gaskiya shi yanzu bai yanke ba amma gaskiya baya so auren yake wuce wannan watan a zo a yi bikin a gama komai in yayi shawara matar da yake so sai ya ɗaura ta akan wannan bikin da aka yi ba zai yiwu ba dole sai an samu muhalli miji da matar wanda ake irin Eh.
a tsarauka na sai malami ce a ɗora da muhammadu wallahi haka ni ma na ji an ce
A'a, eh awa na Muhammadu ba wai wai kowane mutum ma ai Muhammadu ne eh kowane mutum wai Muhammadu ne cikin almajiran sai ba wani ya suna yi ni ma na ji akwai wani malamin mu ko da yake kar mu bata lokaci wa sharduhuma suna yin irin wannan din kuma gaskiya sharadi ne dole ne lokacin daurin aure sai an samu muhalli a zauju wa zaujatu na'am wa sharɗuhuma sharaɗin mijin da matar wato sharɗan guda kala uku ne akwai sharaɗin da miji da mata gaba ɗaya sun taru akan wa'annan sharaɗan wanda in an rasa ko a ɓangaren mijin ko a ɓangaren matar za a ce aure bai yi ba akwai kuma sharaɗin da ita mace ita ta wofinta da shi akwai sharaɗin da shi miji shi wofinta da shi wanda suka yi tarayya sharaɗai guda biyar ne wanda miji ya wofinta da shi sharaɗi biyu ne wanda ita mace ta wofinta da shi shine sharaɗi guda hudu in kaɗa sharaɗan guda goma sha ɗaya ne wa'annan sharaɗan in an rasa su aure bai yi ba na farko ne sharɗu ma sharaɗin su gaba ɗaya mijin da matar shine adamul ikrahi rashin tilastawa idan tilas aka yi mata auren ko tilas aka mishi auren tilastawan ko shine irin tilascin da zamu karanta a gaba na ainihin wanda aka tilasta wajen ainihin sakin mata yanzu misali mutum ne aka zo da bindiga ake ko ka saka ko a kashe ka ko aka ce za a yanka ɗanka ko aka ce ma za a kwace ma dukiyanka mai yawa wanda ba za ka iya hakura da shi ba sai ka sake za mu ce shi ka bai ba to irin wannan tilascin aka yi shi a aure ma aure bai ba shine adamul ikrahi wal maradi da kuma rashin jinya idan ɗaya daga cikin su biyun yana jinyan da ana ganin ba zai tashi ba ko an yi aure aure bai ba mara lafiya ko marashiyar lafiya ba ta yin aure ko baya yin aure in ya yi aure ma ɓataccen aure ne sai dai in ka je duk za mu karanta a gaba in ya warke kafin a ɓata auren zai tabbata wal maharamiyati hakanan rashin haramci tsakaninsu ya zamo ba muharramar shi bace idan akwai haramci ko ta bangaren ainihin nasaba ko ta bangaren surukuta ko ta bangaren shayarwa za mu ce wannan ainihin aure bai yi ba Na'am.
tunda in ka lura a cikin aya ya zo hulmat alaikum ummahatukum zuwa karshe ba sannan wala tankihu ma naka abawakum da sauransu to sai mutum ba shi da irin wannan haramcin na'am wal iskali hakanan babu iskali a bangare biyun gaba ɗaya ma'ana kowanne ba kunsa mushkil ba kaga akwai abin da ake cewa kunsa mushkil mata maza mai rikitarwa a ce yana da duk abin da namiji yake da shi yana da duk abin da mace take da shi yana da zakari yana da farji yana da gemu yana da nono yana haila yana janaba duk abin da bangare biyun ake duk yana yi to wannan mushkil ne ba zai aura ba ba za a aure shi ba na'am shine adamul ishkari kenan wani irami hakanan da rashin daukan harama ya zamo kowannen su mijin bai dauki harama ba macen bata dauki harama ba kaga kenan wai kana neman aure ne ka tafi aikin haji ko ka tafi umra in wai ana so maza a daura auren ba a hana daurawa ba amma fa sai an tabbatar da lokacin baka da harama in kana da harama da umra aka daura auren to fa aure bai yi ba saboda haka mutumin da baya nan dole ku san halin da yake ciki dan wani yanzu haka za a ce ina alhaji yake ya tafi Dubai amma ai lokaci yayi kuma ya wakilta a daura auren to ba mamaki ba daga Dubai din nan ya wuce zai umra me yiwa kuma lokacin da za ku daura auren nan ya dauki harama yana yi saboda haka aure bai yi ba na'am dole ne sai idan ba shi da ainihin harama ba ta da harama sannan fa huwa mani'un min ahadi salasati shi daukan harama din ya hana ɗayan ukun gaba ɗaya ya zama mijin ba shi da harama matar ba ta da harama alwalin shi ma ba shi da harama ukun nan gaba ɗaya kowanne sai idan ya zamo bai ɗauki harama ba wa sharduhu sharaɗin kaga kenan yanzu misali ai da yawa ana samu yarinya an biya mata haji a can su haɗu da wani don mai kuɗi aka yi ce yana bukata kuma wataƙila an riga an yanke ranar ta ma da wani a nan sai a ce to maza a ɗaura kawai to fa a ɗaura kawai ɗin dole ku haƙura sai kun gama ce sai kun gama wannan aikin in aka ɗaura ana cikin aikin za mu ce aure bai ba aha fa huwa mani'un min adi salasati shi wannan ainihin harama din mani'un mai hanawa ne min adi salasati daga ɗayan ukun nan gaba ɗaya alwanin da mijin da matar kowanne sai in ba shi da harama eh Sabida na wakili ya ce illar muhrima shine bai ambata shi ne.
yawwa bai ambata shi a nan ba ba yawwa saboda a wajen ainihin wakilin ai ya ce wal kulu anil ihrami yawwa amma kuma dukkan su ya hana wa sharduhu to kaga mun faɗi sharɗai da suke tarayya adamul ikrahi adamul marabi adamul mahramiyati adamul ishkali adamul irami biyar kenan ba to wa sharduhu sharadin da shi miji yake banta da shi banda ita shine al islamu musulunci ba zai yiwu musulma ta auri wanda ba musulmi ba wajibi ne musulma dole sai musulmi kaga wannan sharaɗin kuma ita ba ta da shi musulmi zai iya auren wacce ba musulma ba wa kulluhum min arba'in da kuma wafinta daga mata hudu sai in ba shi da mata hudu idan yana da mata hudu bai halatta ya yi aure ba dole sai dai ko in ya rabu da guda ɗaya ta gama idda ko ya rabu da ita shika ba'ini sannan ya zo ya yi wani auren shine sharuɗa guda biyu kadai na ainihin wanda miji ya wafinta da shi kaga miji yana da sharaɗi bakwai kenan ga biyar ɗin can ga kuma guda biyu da yake banta da shi wa sharuɗuha sharaɗin ita matar eh eh to ai ba mu gama shar- mu gama sharaɗan mana sai mu shiga abin nan koya wa sharuɗuha sharaɗin ita matar ita kuma wanda ta wafinta da shi alkulu kaga wajen ai bai kamata ya zama fakara ba kawai ya kawo shi a yin fakara yana jin a sauran masu su bai kasa fakara ba mu ne ya kawo shi a abin nan wa shartuha sharadin ita matar shine alkulu wafinta min zaujin daga miji ya zama ba ta da miji in tana da miji ba zai aurar da ita ba wa iddati ghairihi hakanan ya zamo ba ta idda na wani wannan mijin da zai aure ta eh wa iddati ghairi akwai ana kuma akwai wuko wa iddati ghairihi eh wa min id- yafi ma min zaujin wa min iddati gairihi ya fi kyau ma min zaujin tawofinta daga miji wa min iddati gairi mu ya ce min zauji iddati gairi ka ga ba zai ba da mana ba a gane wa min iddati gairi haka nan tawofinta daga iddan wani shi ma'anan iddan wani mijin ya sake ta tana cikin idda ka zo ka aure ta wannan bai halatta ba amma in iddan ka ne zaka iya aura yanzu misali mutum ne ya karbi kul'i a hannun mace kaga ai shi ka ba'ini ne ko amma dole za ta yi idda tana cikin wannan iddan ko suka sake sasantawa ya zo zai sake sabon biyan ainihin sadaki da ɗaurin aure tun da dama iddan shi ne ya halatta ya aure ta kaga auren mace a idda din sai in iddan na wani ne amma in iddan ka ne za ka iya aurenta idda wa min iddati gairi kenan sannan sharadin ta na uku shine gairi majusiyatin ba ba majusiya ba ma'ana ta zamo ahlul kitabi ko da ba musulma ba yawa majusiya din ya kawo ta amma duk bangaren arnanci in dai ba ainihin ahlul kitabi ba bai halatta musulmi ya aure ta ba sannan wa amatin kitabiyatin kuma ta zamo ba ainihin baiwa ba kitabiya ba ya halatta musulmi ya auri baiwa amma baiwar sai musulma amma idan baiwa ce ko da ahlul kitabin ce musulmi bai halatta ya aure ta ba wa alal wali za mu tashi ko sai dai sadaka da ita eh sai ne wato in baiwar sa ce ba ai wajen aure kuma ai ba baiwar sa ba kenan Eh, eh, rashin tilasci
kamar da ɓangaren mace